أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana mai albarka muna nawa kenan takwas da watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 muna daya ga watan march daya ga watan uku shekara ta 2022 Allah ya kaddara mu da zama da ƴan uwa mata a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation da ke Bariki GRA a garin Gumel a ci gaba da karanta littafin Dalailul Tauhid ko Khamsuna su'alan wa jawaban fil aqidati rubutun babban malami Al-Sheikh Al-Mujaddid Muhammad ibn abdul wahab ɗan uwa idan ba su manta ba a satin da ya gabata malam sani abdullahi aja shine ya gabatar da karatu a inda muka kwana a bayanin cewa shirka kala biyu ce malam ya ambata mana wace ce babbar shirkar wadda take iya sa mutum ya bar addinin musulunci wace ce karamar shirka wacce ita kuma take daidai da gingirme mallafi ko da mutum ba a ce ya kafirta ba ya fita daga addinin musulunci da haka kenan mun katsinta cewa shirka tana iya zama guda biyu sannan ya sake gaya mana shi kansa munafurci da ake magana akan munafukai ya ce mana to shi kansa munafurci shi ma yana zama gida biyu akwai babban munafurci shine munafurci na akida mutum ya koyi aiki na arnanci da kafirci a zuciyar shi ko da a zahiri zai bayyana ayyukan addinin musulunci wannan qur'ani yayi magana a kansa a gurare da dama wanda kuma Allah ya musu alƙawari da cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira wannan duk wanda ya samu da munafurci na akida musulunci yawa zagon ƙasa akwai ɓarna ta kafirci a zuciyarsa akwai ɓarna ta yahudanci ko nasaranci a zuciyar shi amma yana mu'amalantar musulmi a matsayin musulmi wannan mutumin in ya mutu a ƙarƙashin 'yan wuta za a fashi a nan za a azabtar da shi akwai kuma yau da gobe akan iya samun mutane su yi munafurci shine munafurci na aiki kamar lokacin siyasa ka gaya wa ‘yan wannan fatin kuna tare da su daidai lokacin wani fatin kake ma'aiki. Da wannan munafurci ne irin na aiki, shi ba a da mutum kafirci. In ka ci amanar wannan jam'iyya, a daidai lokacin sun baka aminci kuma kawo wata jam'iyya aiki da amanar da aka baka, wannan ana kiransa munafurci na aiki, shi ba ya fidda mutum a ce masa ya zama kafiri. Shi ne malam ya kawo hadisai guda biyu wanda malam na tabbatar da karanta su insha Allah ta'ala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wanda ya samu sufofi guda hudu to wannan mutumin cikakken munafiki ne wanda yake da hali daya to yana da hali irin na munafikai sai idan ya bar shi a same shi in yayi zanci to akwai ƙarya a zancen in yayi alƙawari zai ci amana in aka yi fada da shi zai yi fajirci zai wuce gona da iri idan an bashi amana ya cinye ya ake karya abinci mutane su amince amma duk abin da za ka gaya musu kai kasan kawai fada suke don su ji daɗi wannan kuma ko'ina ana shara ta haddasa ta zaba saurayi da budurwa budurwa da saurayi miji da mata aboki da aboki ɗa ga uba uba ga ‘ya'yansa, uwa uba ‘yan siyasa suna kauɗa zance amma sun san ƙarya suke kuma ba gaskiya ba ne ba, haddasa ka zaba. To idan mutum ya mai da ƙarya ta zamanto abin maganar shi, to to akwai alamun munafurci a tare da shi idan ya alkawari zai saba zan yi kaza gobe kaza jibi za a yi kaza abu kaza zai haifar da kaza a amince a sakankance a haka sai ya ci amana idan kuma aka yi fada zai zage duka danginka ya ci mutuncinka ya ci zarafinka ya sa a kai ka kurkuku kuma kai kake da gaskiya wannan kaga akwai fajirci a cikin husuma idan an yi fada kamare ni na mare ka hikina an yi cancara ka ci kwalata na ci kwalata an ci cancara to amma wannan ya zage ka ya dake ka ya wulakanta iyayenka ya kai a daure ka akwai fajirci a cikin fada ya wuce gona da iri wani alama ce ta munafikai wa idza tumina khana idan an bashi amana kuma zai ci amanar wannan da aka bashi kudin al'umma ce wata ajiya ce aka bashi wani zance ne aka ce kakka fada wani kuskus aka yi ya tafi ya isar da wannan kuskus din wannan da yana cikin alamomi na munafikai amma fa baya mai da mutum ya zamanto cewa ya fita daga addinin musulunci wani hadisin hudu ya kawo hadisi na biyu da malam ya kafa hujja da shi shi kuma yace ayatul munafiki salat alamomin da ake gane munafiki a zamantakewa guda uku ne ana gane shi ta hanyar zance idan yayi zai sharara ƙarya idan yayi alƙawari zai saba alƙawari idan an bashi amana zai cinye amana to wanda aka ganshi da wannan alamu ne na munafurci tare da shi to wannan yana mai da mutum kafiri ko ba mai da shi kafiri sai wasu malamai suka kalla wanda ya ɗabi'antu da wannan ya zamanto ɗabi'arsa ce ta yau da kullum haka kullum al'adarsa take watan wata rana zai iya samun san kansa shi ma a gidan kafirai ina ga shine da za a tashi karatu insha Allah ko qala ba'dul afadili haka ne nan da za a tashi ko duk ba ta kada hannu na haka ne na'am mala yace to qala ba'dul afadil wani mai daraja yace wa hadha an-nifaq qad yajtami'u ma'a asli al-iman islami yace shi irin wannan munafircin suna iya zama tare da musulunci shine qad yajtami'u yana iya haduwa ma'a asli islami tare da gundarin musulunci mutum makaryaci mutum mace amana mutum mai saba alkawari mutum mai fajirci amma zai iya zamantowa yana da wannan halin guda hudu kuma yana matsayin musulmi shine abin da yake nufi ya jitami'u ma aslul islami walakin sai dai idza stahkama wa kamula faqad yansaliqu sahibuhu min al-islam mala yace sai dai idza stahkama idan wannan ɗabi'un suka mamaye shi wa kamula suka cika hudun duka yana da akwai makaryaci ne mace amana ne mai fajirci ne mai saba alkawari duka hudun wannan yana da akwai yana idan ta hakama kuma ko da yaushe ni ne ɗabi'arsa shi ne halinsa kuma duka hudun yana yi sai ce faƙariyar salibu sahibu min al-islam to me wannan ɗabi'ar watan wata rana za a nemi cikin musulmi a rasa shi ne kalmar insilah watan wata rana zai sila ne suwat daga cikin musulunci asalhu ina ga wanda suke layya sun san yadda ake fiɗe rago ko masu layya ai sun taɓa gani da ake fiɗe rago na layya ko na suna a fitta fatar a kawo ta gefe naman abahi daban amma kafin a yanka ai da da fata duk ta lullube jikin shi so wanda ya mai da ƙarya munafurci cin amana fajirci saba alƙawari suka zama to ɗabi'a sa wata rana za a cire bargon musulunci a aje a gefe shi daban musulunci daban ina ce faqad yansaliqu sahibuhu min al-islam mai wannan halinsa zai iya fita daga cikin musulunci bil kulliya ya bar musulunci baki ɗaya wa in salla wa sama ko da yana azumi yana sallah wannan kenan malai kamar jan kunne yake kada ki da an ce miki irin waɗannan laifuffukan ba sa fidda mutum daga musulunci in kika bar su suka yi katutu a tare da ke da wata rana za a nemi ki cikin gidan musulunci a rasa in dai ƙarya kuna tare saba alkawari kuna tare fajirci kuna tare cin amana kuna tare to wata rana musulunci kwata-kwata za a neme shi a rasa kuma koda ana sallah da ke a cikin jama'a koda din ramadan ana yi kina azumin sha'aban kina azumin litinin da alhamis kina azumin arfa kina azumi idan wata yana haske waɗannan ba za su hana ki fita daga cikin gidan musulunci ba kenan ana kwatanta muna waɗannan munafurcin na biyu da aka ce ɗan ƙarami ne to zai iya zamanto a wata rana yana da haɗari game da mutum ya zama ba musulmi ba da haka kenan ahir ki zamanto makaryaciya ahir ki zamanto mai cin amana kada ki yadda ki zamanto mai saba alƙawari kada ki yadda ki zamanto in ana faɗa a ce wance tana da rangwangwan ba faɗa da ita ba tsoron rangwangwan ta yi yau ta yi da safe ta yi da yamma ta yi gobe ta yi jibi ta gaya wa ɗanka ta gaya wa iyayenka ta gaya wa makwabtanka wannan fajirci karke da wani ya zamanto shi ne halayenki mala ya ce wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko da mutum yana ikirarin yi musulmi ne amma wata rana zai iya kafurta fa inal imana mala ce domin ku shi imani yanha an hadhihi al-khilal idan mutum yana da imani imanin yana hana shi waɗannan halaye in dai imaninki na gaskiya ne to wallahi za a sami imaninki yana hana ki ƙarya idan imaninki na gaskiya ne za ki zamanto mai cika alkawari idan imaninki na gaskiya ne zai zamanto ba kya son faɗa kuma in faɗan ya zama dole an yi ba za a same ki da fajirci da wuce gona da iri ba shi da abin da malam ke nufi shi imani yana hana mutum fajirci yana hana mutum aikata abubuwan da suke ba su da kyau yana an da an hadi hilal fa idza kamulat lil abdi wa lam yakul lahu ma yanhahu an shay'in minha faqad la yakunu illa munafiqan khalisan idan waɗannan ɗabi'un hudu cak suka taru da ki baki da abin da zai iya hana ki aikata su shine imani walam ya kullahu ma yanhahu bai samu abin da zai hane su ba an shay'in minha akan waɗannan ɗabi'u ko wani bangare daga cikin su fa hadha la yakunu mai wannan ɗabi'un ba zai taba zamantowa ba illa munafiqan khalisan face cikakken munafiki Allah ya tsare mu ban sani ba ko an fahimce ni ko ba fahimce ni ba bambancin babban munafurci da ƙaramin munafurci da kuma yadda ƙaramin munafurci ke iya dawowa ya zama to babba ban sani ba ko an fahimta na sau ɗaya daga cikin waɗanda suka gane ta ɗan gaya mu ko da a layi uku hudu ne na bambancin babban munafurci da ƙaramin munafurci da yadda ƙaramin munafurci ke iya dawowa ya zama to babba na'am na'am tace babban munafurci shine mutum ya ki musulunci a zuciyarsa ko da a fili yana bayyanawa shi musulmi ne na'am na'am na'am na'am shi kuma ta ce ƙaramin munafurci shi ne a samu mutum da ayyuka da aka lissafa a cikin hadisin nan ƙarya saba alkawari cin amana fajirci wancan kai tsaye kafirci ne wannan manya-manyan laifuffuka ne guda hudu aka hada to ya ake kuma waɗannan su da su zama munafurci su zama sun fidda mutum daga musulunci na'am sai ta ce yadda ake waɗannan laifin tume da mutum ya fita daga musulunci shine ta zaman to ɗabi'arsa ta yau da kullum baya denawa kuma baya iya hannuwa a kansu to me wannan laifin kullum makanyaci ne kullum mai saba alkawari kullum mai fajirci kullum maci amana babu ran da imanin sai ya taba taka masa birki to wannan mutumin ko yana sallah ko yana azumi ko yana cewa hi musulmi ne yana ansa sunan cikakken munafiki irin wanda ake wa azaba shi ma ta manyan munafikai a ƙarƙashin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan bambancin da muka tattauna yayi ko da ƙarin bayani yayi ko da za ta ƙara bayani an yi shiru Allah sa dai ana ganewa na wallahi na jama'a magana ba a gane ana gane to na to mana ya ce wadda ta yi bayanin kyauta za a yi mata to wata za ta ƙara a kowace za ta ƙara bayanin su zama so biyu ko ta isa ina ga matsorata da suka yi yawa ko na'am to idan an fahimta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa da riƙewa da aiki da shi da kiyayewa abin da ya kamata a kiyaye din wannan kamar malam ya gama mana matakin farko cikin matakan addinin musulunci menene ma'anar musulunci ya bayyana mana ma'anar musulunci da rukunan musulunci wane ne Allah wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene babba cikin ayyukan musulunci ya gaya mana ita ce sallah ya gaya mana rukunan sallah ya gaya mana farillan sallah ya gaya mana sunnonin sallah ya kuma gaya mana yadda waɗannan musuluncin ke lalacewa ta hanyar shirka da hanyar munafurci ya gaya mana shirkar akwai babba akwai ƙarami munafurci yana lalata musulunci munafurcin akwai na akida munafurci akwai na ayyukan yau da kullum yanzu da wannan ya gama miki bayani akan musulunci sai mataki na biyu cikin matakan musulunci shine imani sai ce mal martabatu thaniya min maratibil islam wanne ne mataki na biyu a cikin matakan musulunci shi musulunci kamar karatun boko ne yanzu da Allah idan aka haifi yaro ya girma za a sa shi a makaranta ana ɗaukansa kawai da garin da aka ɗauke shi a kan secondary school ina ake fara kai shi firamare ko ko a kai hinaziri ko so shi musulunci shi ma haka matakan su yadda muke da karatun firamare muke da karatun secondary muke da karatun gaba da secondary to haka ima musulunci yake akwai 'yan firamare a musulunci akwai 'yan secondary a musulunci akwai 'yan gaba da secondary a musulunci suwa 'yan firamare musulmi yau kika ce la ilaha illallah ke ma an ɗauke ki kina nan a firamare da firamare 1 zuwa firamare 6 za ki gama idan kin cika musulunci wani abu ya zauna a zuciyarki to kin shiga secondary shine matakin imani idan kin cika imani kina da wata irin dangantaka tsakaninki da ubangiji ta yadda duk abu da ake kina ganin kamar ga Allah kina ganin shi ko kuma zuciyarki tana ga miki duk abin da zaki Allah yana ganin ki ki bari to yanzu kin je mataki na gaba da secondary yanzu mala ya ga mana da karatun primary sai karatun secondary ina ce wanne ne mataki na biyu cikin matakan musulunci sai tahiyar imani shine imani bambancin musulunci da imani sai musulunci ayyuka ne na zahiri da muke gani imani abin da yake cikin zakatanmu sai Allah zai leƙa ya gani akwai ko babu yanzu anan gurin akwai da za ta iya leƙa zuciya ta ta gani tabbas na yadda za a yi sakamako ranar gobe alkiyama ko babu babu sai dai mu yi wa juna kyakkyawan zato ina ganin wacce tun da tana sallah tana zuwa karatu ta yadda akwai tahin alkiyama amma a zuciyata in yadda cewa na yadda ɗari bisa ɗari ta yadda akwai ranar sakamako ban isa ba ban isa ba in gane ta yadda akwai mala'iku ban isa ba in gane ta yadda akwai littattafai da aka gabata ban yadda ba ba zan iya gane ba cewa ta yadda da ƙasara ko ba ta yadda ba shi yasa to shi aikin imani aiki ne da yake koya a cikin kirazanmu aikin musulunci aiki ne da muke a zahiri a ji an ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wani aiki ne a zahiri sallah aiki ne a zahiri azumi aiki ne a zahiri aikin hajji aiki ne a zahiri za a ga mutum ya nemi passport an ba shi visa ya biya kudin jirgi an hau jirgi an je maka ya sa harami ya yi tsawafi ya yi sa'ayi ya je arfa ya kwan a muzdalifa ya jefi shedan ya yi hadaya wadda duk ayyuka ne na sarfi duk lokacin da yake ana ganin sa ko ba a gani idan mutum ya fidda kuɗi yana da akwai fidda zakka ya baki ya ba wancan ya kai gidan ana gani ko ba a gani ana gani to waɗannan duka ayyuka ne na zahiri shi yasa riya tana higa cikin su yi dan Allah ko ba dan Allah munafurci yana higa cikin su bara'i zo masallaci mai sallah da ku dan ku dauka ne musulmi ne amma yayi ne dan ku ba ta aiki yayi ne dan ku ba shi taimako yayi ne dan ku yadda shi ma naku ne amma ba naku bane ba shi kuma imani ba a nunawa sai dai Allah ya auna ya gani akwai ko babu sai yace to manzo ne martaba ta biyu yace martaba ta biyu hiyal imanu shine mataki na imani to shi wannan imanin gida gida gida gida nawa ya kasu in muka ce rukunin yana da sha'abul iman sai ce kam sha'abul iman to shi wannan musuluncin gida nawa ke da akwai ko rasa nawa ke da akwai akwai bambanci tsakanin rukunin imani da sha'abul imani rukunin imani guda nawa ne guda guda shida ne na bukan ji an sa ana faɗa da ƙarfi wallahi rukunan imani guda nawa ne guda shida a bani su mutu na'am na'am na'am na'am waɗanda su ne rukunan imani abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aiko amsa wa mala'ika jibrilu tambayarsa da shi kuma shi ne Allah ya dunkule su a ayoyi da yawa na Al-Qur'ani laysal jarra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-jarra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi azwa qarshan ayat amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ita ma zuwa karshen ta waɗannan kaga duka Allah ya ambata su a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya dunkule su wani gun ya faɗi hudu wani gun ya faɗi biyar wani gurin ya ware ɗaya daban wani gurin ya haɗe guda biyu waɗannan sune rukunin imani to shi imanin idan mun haɗu mu duka musulmi akwai ayyukan kuma da suke tabbatar da samuwar imani a tare da mu ya danganta da girman imaninki da girman ayyukan da za su gaskata imaninki haka ne ko ba haka bane ba a gane ba ko wannan idan waɗannan abubuwan shida sun samu a zuciya to an samu imani to amma waɗannan shidan suna da buƙatar ayyukan da za su tabbatar da su su da ake kiransu sha'abul imani in an samu ayyukan to suna gaskata samuwar waɗancan abubuwan guda shida ƙarfin imaninki ƙarfin samar da ayyukan imani ba a gane ba na? an gane? amin bayani ce na? na? Na'am. Na'am. Na'am. So kenan waɗannan rukunan ba iya yadda ba ce a zuciya su ma suna da buƙatar aiki. To waɗanne ne ayyukan da suke buƙata? mana ayyuka zan yi su gaskata mun cewa ina da imani to bara mu tambayi malam hai amsa mana ko na'am sai ce kam sha'abul imani nawa ne rassa na imani sha'ab reshi ko bangare ko kaso sai ta hiya bid'un wa sab'una shu'ba doriya ce akan 70 rassa 70 ne da dori abubuwan da suke aikon tabbatar da imani sha'abul imani rassa kashe-kashe ayyukan imani sai ce maza Allah ce 70 ne da doriya shine malamin ya dauko maganar hadisi yace hiya bid'un wa sab'una shu'ba a alaha mafi kololuwar abin da ke tabbatar da imanin mutum kaulu la ilaha illallah fadin Allah la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah duk abin da ake bauta masa ba daidai bane ba idan kika ce kina da imani sai aka ba aka ce miki ana bautar gumaka sai aka ce ku kyale su ai lalle aiki yanzu kin yarda da la ilaha illallah idan kin yadda da la ilaha illallah da an ce miki ana bautar kuma ga yanki sai Allah ya shirye su ya kamata a yi musu wa'azi ya kamata a nuna musu addini saboda addinin da suke ba gaskiya ba kina yin musulunci sai aka ce ga wani yana kiristanci yake ce ta Allah san wannan ya kamata a mai wa'azi ya fahimta addini saboda kin yadda wannan addinin in ya mutu wallahi dan mutu zai mutu saboda babu wanda zai ci riba a lahira sai wanda ya bauta ma Allah shi kadai so babban abin da ke tabbatar da imani shine fadin la ilaha illallah da aikin la ilaha illallah shine yace to a alaha mafi kololuwar aikin imani shine la ilaha illallah wa adnaha mafi kankantar abin da yake nuna mutum na da imani imaqatul adha anil tariqi shi ne ɗauke abin da zai cutar da mutane daga kan hanya idan kina tafiya sai kika ga yara sun zubar da kusoshi a kan hanya daga baya kuma kika ga ga wasu yara na suna tahowa kafafuwansu ba takalmi jikinki yayi tsuma ki tsaya ki tsuntsunce wannan kada su zo su taka alama ce ta imani da kika ga an zubar kika kalla kika ga yara sun taho a gudun kika tafi za a yi maganin su kenan wannan alama ce ta cewa wani bangare na imani kin rasa shi watakila an gane me ake nufi ko kin ga baki kika zubda ba amma ki gani wani zai citu ki ji jikin ki yayi tsama ki dauke alama ce ta cewa ayyukan imani sun kammala ololuwa la ilaha illallah mafi kankantar abin da za a yi nuna cewa muna da imani ne in mun ga abin da zai cutar da al'umma akan hanya mu dauke shi wannan kenan yana nuna cewa idan gidanki yana bakin titi kina sako kwata kike fantsalawa mutane tana bata musu tufafi akwai abin da yake nuna wani bangare na kasan imanin ki baya saboda in yana nan ba za ki bar abin da zai cutar da al'umma akan hanya ba ko da baki kika samar da shi in ya samu za ki ɗauke shi yasa aka ce duk wanda zai wuce ya ga dutse akan hanya ya ɗauki ya ga kwalba ya ɗauki ya ga tsakuwa ya ɗauki ya ga tubali ya ɗauke shi wannan alama ce akwai masu imani a wannan ɓangaren da ake zama idan aka samu abin da zai lalata zamantakewar al'umma ya cutar da su a ajiye wani abu a kan hanya wannan mai mota yanzu ya fasa taya wannan yanzu ya fasa taya wannan yanzu ya yi faci wannan yanzu ya yi rauni amma an kasa ɗaukewa to alama ce cewa ayyukan imanin waɗannan mutanen gurin ya yi kan ana tafiya a kan hanya musamman hanyoyi da ake shiga na ƙauyuka in ana tafiya a mota za ku ji ana cewa biri menene biri ne na? na? ƙaya ko? ita ce biri ko? idan ana tafiya da mutane a korukura akan samu ƙaya ta biyo bakin titi ko bihiyar mai na kowai in kana zaune ɗororo ba ka sani mai gaji rehe ya doke ka wannan dukan da zai maka faɗahin ake ce masa biri duk ƴan kawai hefe hekara suna wucewa ya dai an zo kuma ya gaji kowa ihu biri sai a sunkuya amma ba wanda yake da hankalin da za a ce wata rana kai mu tsaya mu tare wannan abin da ke cutar da mu tsayawa a tare alama ce ta mutanen suna da imani barinsa alama ce da take nuna imanin su bai cika yadda ake so ya cika ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai wani mutum da Allah ya bashi gidan aljanna dalilin da yasa aka bashi gidan aljanna yace bihiya ce take cutar da mutane akan hanya sai ya sawo ta rana ya samo gatari ko adda ya sare ya sassake ta ya gyara mutane suke wucewa salin alin Allah sai ya ji dadin aikin sa sai ya bashi lada da gidan aljanna idan kuna tafiya Kano ko a hanyoyi inda suka lalace za ku mutane sukan zo da kayan aiki da tebur da migirbi suke ɗauko ƙasa suna cikewa suna kawo ruwa suna yayyafawa wai saboda motocinsu ne suke wuce suke haka a'a suna yi ne saboda ku masu wucewa ku daina yin barna kuna lalata motocinku mutane kuma suke ba su naira goma naira ashirin wannan abin sai ke kara musu ƙarfin gwiwa a kansu fito amma asalin abin da ya suka fara yi alama ce ta akwai imani a cikin zukatansu shine abin da manzon Allah ke nufi cewa mafi kankantar abin da ke gwada imaninki imatatul adha an tariqi dauke abin da zai cutar daga kan hanya mu dawo gidajen mu misali mu bada misali in ana zamantakewa gidan da yake da mutane guda biyu da ƴan wannan ɗakin da ƴan wannan ɗakin idan aka ga wani abu da zai cutar da ƴan wannan ɗakin in ƴan nan ba su faɗa ba sun gani to alama cewa ɗakinsu akwai rahin imani in kuma nan za a cutar ‘yan nan suka gani ba su faɗa ba alama ce su ma nan babu imani a cikin ɗakinsu shi yasa wani lokacin aka wani abu ya kaji bahawa yana cewa don rahin imani ana ji akwai da taba ji an faɗi haka a yi abu ya ce wannan rahin imani ne ko ma'ana da da imani aikin wannan ba za a samar da shi ba rahin imani bi ya bari wannan aikin ya samu ko misali yaro ya fito mai wannan ɗakin tale ko yadda da karkar karkar yaro ya tafi zai faɗa rijiya ya ta koma ɗaki ya ta yi ba za ta yi magana ba kai ya tuntsira rijiya ai ba ita wata tura ne so wannan abin da ta yi alama ce imanin ta a soke ke ba ta da shi a wannan lokaci inda ta gani ko da ba ɗanta ba ne ta tafi a guje ta ɗauke shi wani ne yake gwada alamar akwai imani tare da ita yanzu wata ilimin fara gane ayyukan da suke fassara mana ne suke fassara imani idan muna da akwai dan na ce na yi imani akwai Allah akwai mala'iku akwai manzanni akwai ranar lahira akwai kaddara mai kyau da mara kyau ina da buƙatar kuma ayyukan da za su nuna cewa lalle wannan imanin akwai shi tare da ni mafi ƙololuwa na yadda akwai la ilaha illallah kuma da yi aiki da ita mafi kankanta shine ya zamanto in naga abin da zai cutar da al'umma akan hanya ne maganin sa ina imaqatul adha an tariqi sai manzo Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya ita ma aiki ce cikin ayyukan imani kunya reshe ce cikin rasa na imani Allah sa mun san mece ce kunya mece ce kunya na mecece kunya sai ta ce la ta'ati illa bil khairi ita kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi to mecece wannan din da take zuwa da alkhairin an baki dama ban ji kyau ban sani ba ko su sun ji kun ji amsar da take bada mai ce kunya tsoro ko kunya yanzu tambayar da na muke mai ce kunya ya kika ce mun kaji kunyar ni kuma kunyar nake so a ga mai fice kunya na'am mutum ya shigar da bata dace ba na'am na'am so a shiga kawai ake samun kunya a shiga ake samun kunya na? eh aikin ce shiga kai na ta iya shiga kawai ake samun kunya ki aikata wa ubangiji wani laifi he kike jin kunyar to menene jin kunyar bara mu tambaye wani gurin kar ba ce ɗan gaba kaɗai muke tambaya nan wajen wata tana cewa malam malam kunya imani ce i wal haya'u shu'batun min al iman kunya rassa ce rehe ce cikin rassan imani malama menene kunyar to cofa to mu je na'am saboda kana jin tsoron in kika sai tsoro kunya ta fita saboda Allah zai kama ka ko kunya shine memeta shine kafa aikata wani aikin sabo saboda kina da tabbacin Allah zai kama ki ko in ya kama ki me zai miki na azaba ko wannan kina da imani kenan akan hisabi da sakamakon ayyuka rashin mutunci ana miki tambayar kin ce rashin mutunci dauke kai daga abin da Allah ya hana to menene takawa madama badiya Na'am? Nauyin aikata wani abu. Na'am. A ce miki inda ta higi karatu ki ce wallahi kunya nake ji. Ba ita muke nema ba. Wannan kunya ta ake Allah wadai da ita. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am, tsoron tabo ko? To, wataƙil na ta in za a tambaya dukanmu a zuciyarmu a cikinmu muna ji menene kunya matsalar hausa bata da wadataccen kalmomin da za ta iya ba da ma'anonin duk abin da ake da bukata a cikin musulunci malamai suna ganin akwai dalilin ma da ya sa ba a kawo annabta cikin sauran yarurruka ba saboda ba za su iya fassara duk abin da ake so na ayyukan musulunci yanzu aka ce bahaushe yi bayanin kunya a ransa ya san menene kunya amma da wani kalmomi zai yi amfani ya bayyana kunyar sai zama to kamar san masa wahala amma a ranki kin san mecece kunya to hina mala yake cewa ita kunya tana daga cikin ayyukan imani daga cikin fassarar ta ko ma'anar da ta ba kwalwata aka ce wata siffa ce da Allah ke sanyawa a cikin zukatan dan adam da suke masa da baibayi wajen aikata mummunan aiki ko yaji ba a ganshi a gunda ake da bukatar ayyukan alkhairi ba biyu take yi lokaci ɗaya za ka mai da baibaye a wajen aikata mummuna kuma za ka sa ya ji lalle a gan shi a gurin da ake da buƙatar kyakkyawa idan mutane sun yi alwala sun tafi masallaci ko ke kuma kika zauna akan kujera in suka je suka da suka same ki a gurin ya zaki ji a ranki ba daɗi ko wannan abin ba daɗi kenan ita ma kunya idan mutane suna azumi sun san a cikin tsarki kike da lafiyarki kawai kina sun ɗago abincin rana tsaka kina ci don Allah ya zaki ji a ranki kai kowanda suke da uzurin shan azumin ne wani lokacin za ka da wahala suke iya samun gurin da za su samu su ci abinci saboda wannan siffar da take cikin zukatansu to wannan abin in mun ji muna da akwai alama ce ta imani daga cikin misalan da 'yan uwa suka bada akwai aikata alfasha akwai shiga akwai magana idan mace ta samu irin wannan alama ce ta kunya ta sa wani tufafi za ta bar gidansu sai ta ji wannan abin ya tambaye ta a ranta ta dawo ta ajiye ta ce wannan tufafin bai kamata ba alama ce ta tana da imani amma da ta ji wannan ta ce yone wa yake ce da ni kawai ta kaɗo daga gidansu alama ce wani ɓangare na imaninta an soke shi mai aikata alfasha idan yana da kunyar Allah yana da kunyar al'umma yana da kunyar mutane to ba zai aikata wannan aikin in kuma aka samu ta aikata aka samu saɓani sai ka ana cewa wanci ta yi mai ta yi abin kunya ko wannan laifin da ta aikata a ɓoye ya bayyana sai ka ji mutane suna cewa ta yi abin kunya so ta ki aikatawa saboda wannan abin da ya motsa a ranta alama ce ta imani kada ba in ja wa 'ya'yana abin magana kada ba in ja wa iyayena kada suna na ya ɓaci kada a gaban da mutunci bara in bari alama ce ta kunya wannan abin alama ce ta cewa akwai imani a tare da ki wata kilkin fito wata ta miki magana za ki zalma a dan sai kika ga wani abokin babanki sai kika sun kuyar da kai sai kika koma gida a guje ya aka yi wannan abin daga zuwa kika bari kika koma alama ce ta akwai kunya a ranki wannan kunyar tana nuna alamar akwai imani tare da ki abu uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin imani ya faɗi mafi ƙololuwar shi ne la'ilaha illallah ya faɗi mafi ƙanƙanta shi ne tsinke abin da zai cutar da mutane a kan hanyarsu ya ba da misali na ayyukan yau da kullum shi ne kunya in kin cikina da kunya alama ce ta cewa akwai imani tare da ke in na ba da misali da da da na sani idan maza suka zo wucewa da maza damƙam a kan titi za a ga wasu har kokari suke su harɗe su faɗi saboda me ido ya musu yawa da ido ya musu yawa a da to ba sa fitowa unguwa sai an yi sallan magariba da an yi sallan magariba suna ne gaisuwar mutuwa ne barka ce ta aihuwa sun sun sun sun sun za su je su kafin mutane su yi sallan magariba sun fita masallacin magariba su sun fita unguwa suna gidan da sun ji an kira sallar isha an shiga sallar isha kan mutane su fito sai sake dawa gidajensu galibi da iyayenmu ko kakanninmu ina lokacin tafiya unguwa saboda suna jin kunyar ganin mutane akan titi wanda ba su da kunya in sun zo daidai gurin mutane mazaje ba sa yarda su wuce sai an san da su wata za ga in ta zo wuce amma ta yi adu ba sani bai da ta daga eh gowan Allah da muna gani saboda da aka kalla wannan wace ce ne a gani ta yi ado ko ba a yi ba ta yi kwalliya ko ba ta yi ba tana da kyau ko ba ta yi ba in ta sa sarƙoƙi da haita ɗan buga ƙafarta in Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna Allah ya hana tun a jahiliya mata idan sun zo wajen wucewa ana sa kwandage a kafa kayan ado ne na masu kuɗi to in ta buga kafa za a gane eh wannan falalle akwai canji saboda abin da ake sawa a kafar watakila yana kaiwa naira miliyoyi tun da tafa akwai kuɗi tare da ita ta wuce haka salin alin ai ta yi asara ita ɗan buga kafar ta a gane akwai arziki tare da ita to ta ƙi ta yin magana wata kiranta za a yi a waya akan titi sai ga ta ɗaga tana tafiya kawai mace ce fa tana tafiya kuma tana waya akan titi kiranta ake amma wacce take da kunya ya ga idan an kira ka akan titi sai dai ta kashe in ta koma gida sai ta daga waya wallahi ina tafiya akan titi hita ban daga ba amma wata haka za ga yadda maza suke tafiya suna waya ana musu kallon yan kauye haka mata suke daga waya wasu kuma haka za ga sun soka ta a dan kwali suna tafiya akan titi kawai haka mace tana tafiya tana surutu amma ta makale wayarta tana magana wannan alama ce ta cewa an cire kunya a cikin al'ada wata ta fidda tsirecin kanta wata ta tsada tsirecin gahinta wata ta fidda tsirecin kirjinta wata ta fidda tsirecin hannunta wata ta fidda tsirecin kafafuwanta kuma tana wuce mutane ba abin da take ji a jikinta alama ce ta wani bangare na imani an cire mata in an cire wannan an cire kunya in an cire kunya an cire bangare da imani wataƙil kamar wannan zai fassara mana kenan in mun ce muna da imani ashe akwai ayyukan da ake da bukata a gurin imanin ya tabbata banda la ilaha illallah to a aikace duk abin da zai cutar da al'umma kar mu samar da shi in wani ya samar da shi mu hana shi faruwa mu hana shi zama yaro ya dauko ashana zai kyarta wa gidan mutane da yake ta ina ruwa na wannan akwai imani saboda Allah amma da ya dauko ashana zai kyarta a gidan mutane kai kai ki tafi da gudu ki kwaci wannan alama ce ta akwai imani a cikin zuciyarki shine dauke abin da zai cutar da al'umma wal haya'u a ganki da taka tsantsan a ganki da tsantsani abinda duk bai kyau ba ba ka so a ganki a duk abinda Allah ya umarni kina jin kunya a ce baki aikata ba wannan alama ce ta imani ya zauna a gure ku shine wal haya'u shu'batun min al imani sai malam yace kam arkanul imani nawa ne rukunan musulunci sittatun guda shida ne tunda mun faɗe su zan karanta su a gurguje an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi idan Allah ya kai mu rana a yau sai mu tashi akan martaba ta uku ita ce maratibu amal martabatu salisa min maratibi dinil islam abinda muka faɗa daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin